إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار ومن غضب العزيز الجبار عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى واعلموا أنه قد وردت في القرآن الكريم آيات ظاهرة كثيرة تضم الدنيا والحرص عليها منها قول الله جل جلاله زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب ومنها قول الله تعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور عباد الله ولقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين على الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة وبين ذلك في أحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى واعلموا أن هذه الدنيا إنما هي امتحان وابتلاء من الله تبارك وتعالى جعلها الله تبارك وتعالى حلوة خطرة واستخلف الله تبارك وتعالى فيها الإنسان لينظر هل يكفر أم يشكر وهل يعبد الله تبارك وتعالى أو يجحده قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر ماذا تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء عباد الله هكذا الدنيا يحذرنا منها الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لنتقي شرها أخي المسلم تذكر أن الدنيا هذه لا يفلح الإنسان فيها إلا إذا ارتكز على نقطتين اثنتين الأولى العلم بحقيقة الدنيا وكرهها الثانية العمل بمقتضى تلك الحقيقة وفق الثوابت الدينية والقواعد الربانية التي تدل على الفقه السليم لذلك المقتضى ومن كان جاهلا بحقيقة الدنيا فهو مغرور بأحوالها منساق لشهواتها أسير للذاتها ومن كان عاليا بحقيقتها وخالف علمه عمله فهو أجهل الجاهلين وأشقى الأشقياء فيها نعوذ بالله تبارك وتعالى من الجهل والشقاء عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي تعالى يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله سيد الأولين والآخرين صلوات ربي وتسليماته عليه وآله عباد الله لا بد أن نعرف حقيقة الدنيا هذه التي نعيش فيها فما هي حقيقة الدنيا يا عباد, يا عباد الله إن حقيقة الدنيا ظل زائل وحلم ليل وسحابة صيف وأضغاث أحلام كل ما فيها يبلى وكل ما عليها يفنى لذاتها حسرات وشهواتها آفات حلالها حساب وحرامها عذاب من أغنته الدنيا أفقرته ومن أبكته الدنيا أسرته ومن أسرته أبكته فالدنيا لا تدوم على حال وكل من عليها إلى زوال قال المولى جل جلاله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وإحسانه أن يعيننا على القيام بما أوجبه علينا في هذه الدنيا إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم أسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كما مسلمين ji tsoron Allah subhanahu wataala cikin dukkan al'amuranmu mu sani cewa ayoyi bayyanannu masu tarin yawa sun zo a cikin alkur'ani waɗanda suke zargin duniya da kuma zargin kwaɗayin duniya daga cikin waɗannan ayoyi Allah subhanahu wataala ya ce an kawata ma mutane san sha'awoyi na mata Allah ta'ala ya kawata ba mutum san mace, to san mace halal ne in kayi wanda Allah subhanahu wata'ala ya ce kai macen da za ka aure, ka so ta ku yi soyayya ka aure ta, amma ba ka yi soyayya da mace ba kawai haka nan ba maganan aure, ka zaki kaɗaituwa da ita irin wannan san Allah subhanahu wata'ala bai halatta mana shi ba. Ka zaki kaɗaituwa da ‘yan mata, ka je dakin ka ka je dakin ta ka je dakin abokai da ita ka yawo da ita bisa moto ko cikin mota irin wannan shawa haramun ce musulmi ba yin ta duk wanda ka ga yana yin irin wannan rayuwar to ba musulmin kwarai bane ba mutunan kirki bane ba mutunan tishi bane wurin Allah subhanahu wataala amma Allah ta'ala ya sanya maka shi sa Allah ya halatta maka auren mata guda hudu in dai zaka iya adalci zaka iya ba kowace cikin su hakkinta to Allah subhanahu wataala ya halatta maka auren su daga nan kuma sai ka yi haƙuri da abin da ka gani ka kau da kanka Allah ya ce ka kau da kai daga kallon mata dan ma kan wani abu ya faru kamar kallon su domin ka riga ka kulle kowa shikenan sai ka yi haƙuri da rayuwa kuma ka yi ta haƙuri haka Allah subhanahu wataala ya jarrabe ka da irin wannan rayuwa haka Allah subhanahu wataala ya sanya mana san diya kowa yana son ya diya diya maza da mata amma san diya shi kadai baya isa dole sai ka sa kana son su kuma kana son tarbiyyarsu kana son ba su horo na kwarai kana so ka ilmantar da su ka ba su horo na addinin musulunci ka ɗora su bisa hanya ta kwarai haka ake so kana haiho su kuma kana tunanin yaya ne za ka ba su horo ya za ka ba su tarbiyya domin da yawa daga cikin iyaye sun yi watsi da tarbiyyar da Allah subhanahu wataala ya ɗora musu shi yasa da yawa daga cikin yara suka kangare suka zama barayi suka zama yan daba suka zama mashaya suka zama to masu kwace yanzu wasu lokuta fa cikin dare baka da dama kai wani tattaki mai nisa cikin dare ko ƙasa ko bisa moto sai sun tare ka idan suka ga alaman ka taho bisa moto ne to suna iya aza maka wani abu wanda zai iya tsaida ka a garin nan ma ko sati ba a yi ba wani ya ce ya yi irin sabkon nan da ake nije lafiya ya takardar wuta wasu ka tare shi da kuɗi an baya jikka sittin da ɗaya ƙasa yake saboda baya da abin hawa irin ya yi sabkon nan ya samu suka tare shi Allah ya taimake shi suna cikin mai magana ta mene ne ina kawo ku zo a lalabe shi sai Allah ya kawo wani babban mutum ya ce soji ne ma yana gaya mai ya yi dobin da gari sai suka wace suka tafi su abin da yake faruwa garin nan muke duk mai ke kawo wannan shine rishin baya da tarbiyya ta kwarai rishin ba su horo na kwarai to tun ana yi da asuba sai an koma kuma ana yi da rana ma dole ne mu tashi tsaye mai tsayin daka ba mun ba ƴaƴan mu tarbiyya ta kwarai mun ba su horo na gari mun koyar da su san Allah da san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da san addinin musulunci amma ba san diya ba kawai in an yi magana ka ce ai annabi ya ce a tare diya annabi ya ce a tare diya kuma a ba su tarbiyya a ba su horo na kwarai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kullukum ra'i kowa cikin kuma kiyayi ne kaga can wani wuri ya ce a tare diya saboda zai alfahari da yawan mu ina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai alfahari da yawan barayi da yawan yan daba da yan shayi shayi haka ba yiwa manzo Allah zai alfahari da masu tarbiya masana alqur'ani masana hadisan shi masana addinin musulunci jarumai masu jihadi masu kokarin yada addinin musulunci ba waɗannan mutanen banza ba waɗannan fa dai ‘yan wuta ne, mutanen da ba su sallah, ba su salati, ba su azumi, banda shaye-shaye, banda kwace, banda sata, ba abin da suke yi, ina za a yi alfari, a duniya ba yi alfari da suro za a alfari da sura na alkiyama, asan ba yi wa. Saboda haka, mu ji tsoron Allah, mu so ‘ya'ya, mu so tarbiyyarsu. Allah ta'ala ya sanya mana son su to ya kamata kuma mu san cewa ba nauyi ne Allah subhanahu wata'ala ya dora mu wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kowa cikin ku sai an tambaye shi yadda aka ba shi haka Allah ta'ala ya sanya mana san tara kudi na zinari da azurfa da sauran dukiyoyi daban-daban Allah ta'ala ya sanya mana san wannan dan adam yana son kudi to son kudi kai ya kai kaga samun kudi na haram ko kuma ta hanyar kwace ko ta sata ko ta fashi da makami ko ta ha'inci ko ta cin amana ko ta zalunci ko ta babakere duk wata hanya da Allah subhanahu wataala ya hana kakka yarda ka samu kuɗi ta wannan hanya amma in ka neme su ta halaliya ta hanya mai kyau to za ka sami yabo wurin Allah subhanahu wataala kuma ka kashe su ta hanyar da Allah subhanahu wataala ya ce ka kashe su saboda ka san kuɗi ta hanya mai kyau ta hanyar da Allah ta'ala ya ce mu bi wannan hanya mu nemi kuɗi to a wurin Allah ba abin zargi bane haka Allah ta'ala ya saya mana san dawaki kosashi masu kyau abin burgewa a wancan lokaci motoci kuma a zamanin nan Allah ta'ala ya sanya mana san dabbobi awaki da tumaki da raƙumma da shanu Allah ta'ala ya sanya mana san noma Allah ta'ala ya sanya mana san kayan gona duka waɗannan abubuwa ne na rayuwar duniya duka ana son waɗannan abubuwa daidai da yadda Allah ya ce a so su kakka so su gabe ma shedan kakka biya ma san zuciyarka wurin tara waɗannan abubuwa duka Allah ta'ala sai ya ce wannan rayuwar duniya ce kawai jin daɗin duniya ne waɗannan abubuwa kawai ma'ana nan za ka samun su kuma nan za ka barin su babu wanda zai tahi da abin duniya lahira babu wani wanda zai ɗauki wani abu nashi daidai da dala ko yabaka ko kadago ko dala goma ko ashirin ko abin da yake sama ga wannan ba wanda za yi shiga kabari da shi duk nan ka same su kuma nan za ka barin su babu abin da zai amfane ka cikin kabarinka sai aikinka babu abin da zai amfane ka ranar kiyama idan ka tashi gaban Allah subhanahu wataala sai aikin ka da kai in kai mai kyau zaka samu kyakkyawan sakamako wurin Allah wa al jazaa'u lil ihsani illa lil ihsan sakamakon kyautatawa ba komai bane face kyautatawa duk wanda ya kyautata ya bauta ba Allah zai samu kyakkyawan sakamako na gidan aljanna a wurin Allah wanda ya bata kuma wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha wanda ya mummuna kuma sakamakon mummuna irin mummunan ne za a mashi Allah ya kiyaye mu saboda haka wannan rayuwar duniya ce kawai amma wurin Allah subhanahu wataala makoma mai kyau take wata aya Allah ta'ala ya ce rayuwar duniya ba komai bace face jin dadi ne na rudewa kawai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu akan zuda cikin duniya akan guje ma duniyar da ba ta da kyawu duniyar da ba ta da kyawu gudun ta kamata musulmi yi duk duniyar da take haramce zalunci ne cin amana ba ba kere ne ba daidai bane to manzo Allah ya kwadaitar da mu akan guje mata manzo Allah ya kwadaitar da mu akan mai da hankalin mu akan lahira ko manzo Allah ya yi bayanin wannan cikin hadisi masu dimbin yawa daga cikin waɗannan hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah alaihi salatu wassalam yace da dai duniya tana daidai da fifkafakin sauro a wurin Allah subhanahu wataala to da Allah bai shayar da kafiri daga cikin duniya ba daidai da kwankwada ɗaya ba wanda ya kafirce ma Allah ya kutunce ma Allah bai yarda akwai Allah ba ko kuma yake bauta ma Allah ko kuma ya zo yana hada Allah subhanahu wataala da wani da Allah ta'ala barin shi zai halaka ko kwankwada ɗai ta ruwa Allah ba zai bari ya sha ba amma saboda duniya ba komi bace a wurin Allah subhanahu wataala to ga irin ta ne yadda take saboda haka ya koyan wa musulmi mu sani wannan duniyar da muke kanta jarabawa ce fitina ce kawai Allah subhanahu wataala yake mana da wannan duniya Allah subhanahu wataala ya sa duniya jarabawa Allah ya sanya ta mai daɗi gwanin sha'awa Allah ya sa duniya tana da radin kallo haka Allah subhanahu wataala ya sanya dan adam a cikin ta halifa ne Allah ya bar mu khalifofi a cikin kasa wa iqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa Allah ya sanya dan adam khalifa mamayi a doran kasa ai da ba kai bane da kakanninka ne har ka zo kakanninka suka yi iyayenka iyayenka suka haife ka kai ma kakanan ka haifa kai ba wata rana barin ta za kai ka bar mu wasu to Allah ta'ala ya kawo mu cikin duniyar nan domin ya diba ya ga shin za mu kafirce mashi ko ko za mu gode mai shin za mu bauta ma Allah subhanahu wataala ko ko za mu butulci ga Allah ta'ala za mu jayayya da bauta ma Allah subhanahu wataala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace jama'a duniyar nan da kuke ganin ta zaki ke gare ta kuma koriya ce tanwa tana da dadin kallo Allah ta'ala ya sanya ku khalifofi a cikinta Allah yana dibawa ya ga me za ku aikatawa a ciki manzo Allah ya ce to ku ji tsoron duniya ku kiyaye duniya duniya ba ta da kyau domin barin ta yake ba dai ta ka halice ka ba an halice ka ne domin lahira barin ta za kai akwai wani abu da yake jiran ka saboda haka kada ran kada a cikin duniya ka kiyaye duniya kai ta ka tsantsan da duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kiyaye mata domin farkon fitinar da aka yi ma bani Isra'ila ta kasance a cikin mata, to yau mata sun hallaka mutane da yawa. Yau mutane sun dauki zina da mata ba wani abu bane, matan aure ‘yan mata jawaru, ana ta zina, an ɗauki abin ba komi ba manzala ya ce ku kiyayi mata jama'a, ku kiyayi mata duniya ba komi ba ce, duk abin da kai ba Allah subhanahu wata'ala ya wakilta ka da mala'iku su rubuta abin nan, Allah zai tsaida ka ranar kiyama. ga ka ga Allah babu wani shabaki babu wani mai gaya ma abin da Allah ya gai Allah ya ce kai ne ka zanki ka da ƴan matan mutane ko matan mutane jawarun mutane kana lalata da su kana bata su kana aikata aika aikata da nahana kana yin abin da nace ba ya da kyau haka ne ko ba haka ba Allah ya mika ma littafin kai ce karanta da kanka karanto ana sauraron ka in ka shirya mai irin wannan tambayi to ita shiririta ita shegantaka ita sakarcinka akwai ranakin dillanci ranar tsayuwa gaban Allah subhanahu wataala baraka Allah ta'ala manzala sallallahu alaihi wasallama yace mana mu kiyayi duniya domin mu kiyayi mata domin fitinan mata ita ce farkon fitinar da ta kasance a cikin bani Isra'ila saboda haka dan uwa musulmi ka tuna cewa wannan rayuwar ta duniya da kake ganin ta babu abin da zai sa ka tsira a cikin ta sai abubuwa guda biyu ka san mecece duniya sannan ka yi aiki da wannan sanin da kai ma duniya daidai da abubuwan da musulunci ya koyar da kai daidai da ka'idodi na ubangiji Allah subhanahu wataala waɗanda suke nuni a bisa fahimtar kalafiyayya game da abin da duniya ta kumsa duk wanda ya jahilci duniya to zaka ga ya rubuta halayenta duk wanda ya jahilci duniya zaka ga yana jawuwa ga abubuwan sha'awa na duniya duk wanda ya jahilci duniya bai gane ta ba zaka ga jin dadin duniya ya zo ya kama shi ya daure shi ya hana ya shaka ya hana ya alaka da Allah subhanahu wataala kaga mutun yana gudun ta abin da yake bauta ne mutun yana gudun shi amma abin sha'awa abin abin lalacewa abin samun zurbi zaka mutun yana ta kokarin zuwa shi kaga mutum shekara bai taba zuwa makaranta ba kai shi a rayuwar shi ma bai taba zuwa makaranta ba amma hilin baro hilin kokowa gidan rawa gidan kare-kare gidan shirme gidan sakarci wannan ya shiga shurin masaki ba iyaka Allah kare sai iyakan shigar da yawa waɗannan gidaje amma ina makaranta inda za a koya maka addini inda za ka koya addini ce ɗan kankare za ka yi ba wani ba amma mutum ba zai je ba me yasa saboda san duniya saboda sha'awa ta zo ta mamaye mutum ka iske mutum tun da sai har sha biyu yana zanne na ta mugun dimi in ka mai maganar makaranta sai ce makaranta za ci to nan me kake ci mugun dimin ne za ka ci makaranta za ka gaya ma wannan abu Allah fa yayi ka dan kai babu wani mutum wanda Allah ya ɗebe ma kula kowa cewa Allah cewa ya tashi ta yi karatu kowa babu wani mutum da aka ce shine za yi ka in yayi ya dauke maka kamar yadda ka san sallah ba wanda zai dauke ma azumi ba wanda ko karatu ma ba wanda zai dauke maka sai Allah ya tsaida ka rana alkiyama kaga mutum ba tun hitowar rana tun hitowar shi daga gida har komawa ya gida duk yawon banza ne yake wallahi dala 100 bai samu cikin wannan yinin ba amma ya kummace irin wannan bata lokaci ya bata lokaci shi ta yawon banza a yi ta mugun dumi amma dai makaranta makiyaci shi ba zai ji ba kaga irin wannan rayuwa ba ta kamata ba wannan ya nuna cewa mutum bai san meye duniya ba duk wanda ya san duniya kuma aikin shi ya saba ma ilimin da ya sani game da duniya to wannan mutumin yayi kowa zama jahili yayi kowa kowa zama tafafi Allah ya kiyaye mu da jahilci da tabewa saboda duniya dole ne mu san hakikanin ta hakikanin duniya ba komai bane ba ce inuwa ce mai wucewa amma inuwar sai ce da ka sani yanzu babu ita yanzu wata inuwa kuma ake jira to haka kamar zaman mu ne na masallacin nan nan da awa biyar da ta wuce ba kowa masallacin nan kai ka ce in an ce ma an ji ba zai cika ba za ka yarda to ga ya cika kuma nan da awa daya mai zuwa kuma za ka iske ba kowa kamar ba a zauna ba to haka fa duniya take wannan zaman da aka yi yaya ka zanna yaya kai zama kai ka sani da kai da Allah subhanahu wataala ka zanna da jin daɗi kana ganin bauta Allah kake koko ka zanna a mace a cikin kunci da damuwa ai maza ka da sallah kowa ya kama gaban shi tsakanin kare da Allah subhanahu wataala haka duniya take to kamar yadda ka san inuwa ka kamar yadda ka san mabalki da mutum zai cikin dare haka duniya take yanda ka san hadarin kaka haka duniya take kamar za ya ruwa ba zai ba duniya haka take kamar zaka zauna a cikin ta amma ina yadda ka in ka ka same ta ka tunanin cewa lalle ka samu duniya da ka waiwaya bayan ka zaka ga baka samu duniya ba ina su baba suke ina su mamma suke ina su kaka ina duk sun tahe su saboda ka kai mata kana nan da haka duniya take kamar ka same ta kaka da rai da lafiya kawai ta ranar sai ka jikin ka ya dan motsa wa duni daga nan fashi kenan lafiyar ka ta yi ta tabarbarewa kenan ta yi ta tabarbarewa tana ta lalacewa tana wata rana sai a ce ya bani ya cika yake nan an gama da kai to haka duniya take duniya da ka sanya yayayen mafarki ne kai ta mafarki ce duniya kuma mafarkin ma irin na yaya ka yayo wannan ka yayo wannan ka ganka mai kuɗi ka ganka talaka ka ganka sarki ka ganka aljanna ka ganka wuta haka duniya take babu wani abu wanda yake tabbata a cikin ta duk abin da ke cikin duniya tsufa yake na farko dai kai da kake cikin ta tsufa kake in kana da shekara ka tuna bara wata ke gare ka in kana da shekara bi ka tuna bara shekara ke gare ka duk yadda kake to ba yadda kake yanzu kake da ba ka da abin da ke cikin duniya tsuwa yake kayan ka tsufa suke yi gidan ka tsufa yake yi kai da kanka zaka ga gidan da ya tsufa da can mutane har wucewa suke saboda su ganshi sun gaji da kallon shi saboda ya tsufa an yi wasu sabi motoci tsufa suke yi komai da ka sani na duniya tsufa yake lalace kuma duk wanda ke kan duniya mai karewa ne haka duniya take jin dadin ta nadama ne shawar duniya cuta ne halaliyar duniya hisabi ne gobe alkiyama gaba Allah halalkaci amma akwai hisabi gaban Allah haramun nan duniya azaba ce ba duk wanda ya ci haram azaba tana jiran shi ta jahannama duniya duk wanda ta wadatar da shi to sai ta talautar da shi yau akwai mutane da yawa nan da shekara talatin ko ishirin masu abin ne yau ba su da yau akwai mutane da yawa nan da shekara ashirin ba su da yau suna da haka duniya take wanda ta sanya ya murna sai ta sanya ya kuka ba ta tsayawa akan yanayi guda ɗaya ba yadda za a ce kai kullum cikin farin ciki kake kullum cikin samun kake wata rana sai Allah ta'ala ya kawo ma jarabawa sai ka tara abun ka tara abun ka tara ka tara kana ganin ba wanda ya sai ya karar da wannan abun sai Allah ta'ala ya jarrabe ka da wata hasara shikenan da abin sai kaga ya lalace duniya ba ta tsayawa wuri guda ɗaya duk wanda ke kan duniya gushewa yake to duniyar da take da irin wannan abun hakikanin ta shine wannan to ya kamata mu yi hattara da ita ya kamata mu kiyaye kanmu daga sharrinta ya kamata mu ji tsoron Allah subhanahu wata'ala a cikinta bai kamata ba a ce duniya ta ruɗe mu ta dauki hankalinmu ta raba mu da Allah ta raba mu da Annabi sallallahu alaihi wasallama ta samu kiyayya da hamayya da gaba abinda za mu tafiya mu bari abinda ba mu muka fara ba ai ba mu za mu kare shi ba za mu tafi mu bari to bai kamata a ce muna gaba bai kamata a ce muna kiyayya ba bai kamata a ce muna jayayya ba bai kamata a ce muna ba bakere muna rike kayan mutane a hannunmu ba bayan mun san sai mun tsaye gaban Allah subhanahu wataala domin Allah ta'ala ya karban ba kowa haƙi saboda haka mu ji tsoron duniya mu kiyaye ta mu san cewa Allah ya kawo mu cikin ta ne domin mu tsaya mu bauta mishi domin mu kadaita Allah da ibada domin mu yi tauhidi mu bi sunna annabi sallallahu alaihi wasallam domin mu yi ayyuka na kwarai ayyuka na gari waɗanda za mu samu kyakkyawan sakamako da su gobe ranar alkiyama idan mu yi tsaye gaban Allah subhanahu wataala muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kare cire mana san duniyar da ba ta da kyau duniyar da ke da kyau kuma Allah ya sanya mana santa a cikin rayuwarmu Allah subhanahu wataala ka taimake mu ka ba mu hakurin duk wahalhalun da kake jarraba mu da su ya Allah kuma Allah ka kawo mana karshen su ya Allah Allah ka dauke mana su ya Allah Allah ka kare bakunan mu daga saban ka ya Allah idanun mu Allah ka kare su daga saban ka ya Allah hannayen mu da kafafuwan mu da farjijukan mu gaba da Allah ka kare su daga saba maka ya Allah Allah ka sanya mu masu da'a gari ka ya Allah masu da'a ga manzon ka ya Allah Allah muna roƙonka ka ba mu ilimin da zai amfane mu duniya da lahira ya Allah muna roƙonka Allah ta'ala ka ba kasashen mu zaman lafiya da kwanciyar hankali ka kawo mana karshen duk wata wahala da muke ciki ya Allah marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya wargayen mu Allah ka ji kansu da rahama da gafara Allah ka sa su huta Allah ka da mu da su gida aljanna Allah ka sa mu kare da duniya lafiya Allah ka yi mana gafarar zanubban mu gaba da ya Allah jami'an tsaron mu da suke Allah ka kare mana su ya Allah daga harara yan bindiga da yan ta'adda ya Allah Allah ka shirya mana matasan mu ya Allah samarinsu da ‘yan matansu ya Allah, Allah ka raba su da lalacewa ya Allah, Allah ka raba su da lalacewa ya Allah, Allah ka raba su da sace-sace da shaye-shaye ya Allah, Allah ka tanade su, ka tattale su, ka tarbiyyance su ya Allah, ka sanya su zamanto mazan gobe na kware ya Allah, waɗanda za su shugabantan addinin nan namu da ƙasar nan tamu ya Allah, da al'umman nan tamu ya Allah, Allah ka amsa mana ya Allah, matsalolin da ‘yan kasuwan mu suke fama da su kanana da manya Allah ka kawo musu ƙarshen su ya Allah, Allah ka kawo musu ƙarshen matsalolin na ya Allah, Allah ka ƙara kawo arziki a cikin ƙasar nan tamu da garin nan namu ya Allah Allah ka ƙara mana buɗi na alkhairi ka samu rayuwar mu albarka Allah ka samu cika da imani Allah ka yayi mana dukkan matsalolin mu gaba ɗaya ka kawo mana ƙarshen su ya Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci ya Allah Allah ka raba mu da yunwa da talauci ya Allah Allah ka raba mu da yunwa da talauci ya Allah Allah ka raba mu da yunwa da talauci ya Allah Allah ka raba mu da zaman banza ya Allah Allah ka raba mu da zaman kashe wando ya Allah Allah ka amsa mana sai ya tsaye da sallah Thank you.